العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين muna isar da sahihar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartuwa a wannan gidan tele na bonfere da kuma gidan rediyo domin ci gaba da muhadara kamar da yan uwa suka sani duka ranar juma'a idan Allah ba mu iko mukan zuwa domin mu gabatar da wa'azi ko kuma darasi insha Allah da haka muna godiya ga yan uwa da suke ba da lokutan su domin sauraron mu kuma insha Allah yau idan ban manta ba muna ainihin tara ne ga wata na rabi'i nisani hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda shi ne daidai da ashirin da tara ga watan disamba wata na goma sha biyu miladiya dubu da goma sha bakwai ma yan uwa idan ba su manta ba a wancan satin mun yi bayani akan abin da shahi siyasa to lokaci ya muna ba tare da mun gama mawdu'in da mun ka tsaro ba don haka za mu tsora a kan shi abin da shahi a siyasa ɗin kamar da muka ce da kuma demokratiya da kuma al'ilmaniya insha Allah kuma kamar da yawa su kusan da muna tare da malamin mu shine malam Abdul Malik bin Khamis insha Allah Allah shi mai jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullahi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي waɗanda suke sauraronmu ta hanyar gidan tele da radio na bonferai kamar yadda muka sani dukan ran juma'a muna gabatar da darussa da karatuttuka da wa'azi game da abin da ya shafi rayuwarmu ta yau da gobe da addininmu satin da ya gabata waɗanda suka saurare mu sun ji mun tattauna kan abubuwan da muka yi bayani kan siyasa da kuma kan demokratiya ko demokrasi da kuma kan ilmaniyya wanda mun faɗa cewa ya zamanto wajibi ga musulmi ya san duniyar da yake ciki domin ya san irin nashi gudunmuwa da zai kawo a rayuwa amma in baka san duniyar da kake ciki ba baka san irin gudunmuwar da ya kamata ka kawo ba baka san hanyar da ya kamata ka bi ba sannan kuma a matsayinka na musulmi baka san yadda ya kamata ka yi aiki wanda zai amfani ka amfani jama'a ba ko kuma za ka yi aiki wanda yake takaitacce ya kamata a samu hanyoyi mafi dacewa wanda za a samu amfani mai yawa waɗanda suka saurare mu satin da ya gabata sun san da cewa mun tattauna kan kalima ta siyasa asilinta larabci ne kuma ta addinin musulunci ce duk da yake da yawan mutane suna sa tsammanin ta turawa ce to sannan muka yi bayani kan kalima ta demokratiyya kalima ta demokratiyya tana nuhin hukumu sha'ab wanda mun faɗi cewa turawa sun ɗauko wannan kalima ne daga turawa na ƙasar grek lokacin da suna da ilmi suna da ci gaba a duniya to sannan kuma akwai kalma ta ilmaniya wadda ita ma asalin ta larabci ne daga al'ilmu to yanzu za mu fara wato naƙadin waɗannan kalimomin kalima ta siyasa ta kai ba ta isa dole sai an ƙara wani abu a siyasa a shar'iyya ko a siyasa al-islamiyya siyasa in an ce siyasa aka yi shiru bai yi ba sai an ce siyasa wadda shari'a ta yarda da ita ko ba haka ba sannan kuma ko kuma shari'a wato siyasa ta musulunci tunda mun ga irin ɗabi'o'i da suka mamaye al'umma su ne suka sa da an ce siyasa ana ɗauka kamar kalima ce ta ƙarya ko ta zalunci ko ta rainin wayo ko ta yaudara to sannan ita demokratiyya kalima ce da aka ɗauko daga turawa shine hukmu sha'ab ko kuma hukmul aghlabiyya shine yin aiki da abin da mafi yawancin mutane suka tafi a kan shi ko kuma shine mutane su zaɓi irin tsarin da suke son su rayu to wannan shi ƙarara ya saba ma wato hukunci na Allah domin mi domin a cikin musulunci akwai ashura ita shura ita ce mafi ake tafiya akan ra'ayin mafi yawancin mutane ba demokratiyya ba domin ita demokratiyya a tsarin ta duk abinda jama'a suka zaɓa shine na gari to wannan kuma kuskure ne domin wani lokaci mafi yawancin mutane a cikin waɗansu mutane ba dukan duniya ba tana yiwuwa su kasance su ne akan gaskiya ko ba haka ba wani lokaci kuma suna iya zamantowa akan ƙarya to kaga Allah subhanahu wata'ala yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul an'am wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah da zaka bi ra'ayin mafi yawancin mutane da za su kwatar da kai daga hanyar Allah za mu ga dukkan annabin da Allah ya cikin wata al'umma zai fara da awali a matsayinsa na shi kadai to kaga da za a bi mafi yawancin mutane da addinin musulunci ma ba a yi ba kenan ina fata an fahimci ni mukaddarta da yawan mutane sun zaɓi a shagiya to ya halatta a shagiya kaga bai halatta ba to kaga wannan shine yasa demokratiya tana da tasgaro sai an kalli ina ne gaskiya take wato ba mutane ake kallo ba a'a gaskiya ake kallo mutum guda in yana da gaskiya shine wanda ya kamata a bi in muka dibi annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ya fara da'awa kuma ya kalubalanci mutanensa wato na akwai na kusa wato suna cewa tun da an ce ai mafi yawan mutane wanda suka zaba to ai ko shawara mutane rinjan mutane aka aiki bambancin shawara ita shawara sai abinda babu nasi ciki ana yin shawara ne akan abinda babu nasi karara Allah bai ce ga yadda za a yi ba to don sai a yi shawara tunda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Ali Imran فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم كأن الله يتمع النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر كي شاور تسكن الأمر وأمرهم شورى بينهم الأمر المسلمي وتصنع شاورا ليس كان كانسو أبين نظام غاني إن أقوي نسي كو النبي بأتيما يشاورا با شيكا شتي وأنك يبي ittabi ma uhiya ilayka min rabbik wa a'rid 'anil mushrikeen ka bi abin da aka saukar maka kaga nan ba a ce ko shi ba a ce shawara da wani ba mun gane wannan da an ka ce wa shawuruhum fil amr nan wato damiri ne na maza malaman usul fiqi suka ce mata sun shigo ciki domin duk inda aka kawo maza ana wato rinjayar da janibin maza akan janibin mata an gane ko kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin a cikin qissatu balqis tare da Sulaiman kaga innaha ita ta kasance min qaumin daga mutane kafirin ya kamata ce kafirat domin shine jam'i na mata wastaghfiri dhanbiki innaki kunti min al-khati'in kaga bai ce innaki kunti min al-khati'at ba kaga saboda ana wato kin kasance daga cikin masu laifi ko kuma wato wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fi fi ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min al-qanitin kaga Allah ce ta kasance daga cikin masu da'a maza amma ana nufin maza da mata to wanda yace wa shawiruhum ba a ce wa shawiruhum wa shawiruhunna ba kaga na ana shawara da su su mata cikin abin da ya dace a yi shawara da su a takaicen takaitawa dai shine ita shura ba ta zuwa da abin da ya saba ma abin da nasi ya ce kuma ba a yin shura sai abin da babu nasi a ciki shi yasa abubuwan da nasi ya zo karara to dan babu zancen a yi shawara mun gane wannan da kyau to ita ko demokratiya komi za a yi shawara in giya ce misali kaga yanzu kwanakin nan a cikin kasar mu wasu dokoki da suka zo kan zancen abin da ya shafi wato gwamnati ta ɗibi kaso daga cikin rabon gado hudu daga cikin ɗari na dukiya ko za a yi ma waɗansu mutane talakawa ko masu halin ne aka ce za a keɓance duk wannan babu nasi a cikinsa ina fata an fahimce ni to kaga yanzu da majority ta zabi cewa za a ɗibi cat percent shikenan an riga an zartar da wannan alhali ko shari'a bata halartar da wannan ba ina fata an fahimta to kaga wannan dan saboda mutane su fahimci wannan qadiyya da kyau in muka kalli kalma ta ilmaniya asalin ta fasluddin an daula shine a raba addini da tafiyar da mulki shine asalin ta kun dauko kasan annabi ibrahim kuka ce eh shi kadai ne muka ce amma kuma ya kalubalanci mutane sa kenan shi shi kadai ne jama'a shi kuma suna gefe shine abin magana ina fata an fahimta har Allah subhanahu wataala kira shi umma shi kadai inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shi kadai Allah ce al'umma ne saboda bi saboda yana akan gaskiya su ko suna akan kariya kenan da al'umma da al'umma ake bugawa mun fahimci wannan to in muka kalli kalma ta ilmaniya ta samo asali ne daga lokacin da turawa suka mamaye kasashen musulmai wato da musulunci shi ke mulkin duniya lokacin da Allah ya ma subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi shi yake jagorantar duniya aka zo aka samu daula ta Madina aka kafa musulunci musulunci ya mamaye kasashen turawa na gabascin duniya da yammacin duniya a gabascin duniya musulunci ya kai har kasar Rasha har kasar China ina fata an fince ni a yammacin duniya musulunci ya kawo har a mulki da suna kasar Spain domin ta zama daula ta musulunci ko ba haka ba to a nan kasashen mu na Afirka musulunci ya kawo a nan har kasashen Nijar tun hijira tana da shekara 151 musulunci ya shigo shi yasa in ka dubi cikin tarihin agadas zaka ga ana rubuta kalima ta ɗaya da larabci da biyar da larabci da kuma ɗaya da larabci kenan shekara hijira tana da shekara ɗari da hamsin da ɗaya a mafi zance mafi inganci a tarihi musulunci ya iso a Nijar. to bayan rugujewa dauloli na musulunci ai samun canje-canje da juyin mulki ko ba haka ba bayan khulafa'ur rashidun daula ta banu umayya su suka fara ɗaukar mulki suka yi shekara ɗari da wani abu suka zo suka rushe ko abin da ya kama da haka sannan kuma daula abbasiya ta zo ta yi shekarun ta ɗari hudu zuwa wani abu da abin da ya kama da haka aka rusar da ita ko ba haka ba sannan muka zo daular andalusiya wadda ita kuma daula ce wadda ta zamna a ƙasar spain ita ma ƙarshe ta turawa da nasaru suka haɗu suka yaƙe ta suka rusar da ci gaban da suka kawo ma duniya wanda har yanzu kashi arba'in cikin ɗari na wanda ƙasar Spain take samu na tattalin arzikinta ana danganta shi ne zuwa ga turism da suke samu gidaje da garuruwan da musulmi suka bari ana yawan zuwa ana mushahada su ana biyan kuɗaɗe da abin nan suna samun kuɗaɗe masu yawa turism da suke kira turism siyaha da larabci to bayan wannan sai aka samu daular usmaniya daular usmaniya ita ce daula ba daula in an ce daula Usmaniya da yawan mutane suna san tsammanin daula Shehu Usmanu dan Fodiyo don ana kiransu daula Usmaniya to daula Usmaniya guda biyu ne akwai daula Usmaniya wadda ke Turkiya akwai daula Usmaniya wadda ke Afrika ta Sheikh Usman bin Fodiyo wannan daula ita ma ta yi shekaru kamar 400 haka abin da ya kama da haka ta yi mulkin kasashen Turai wanda kasar rasha ta yi zama karkashin musulunci duk da kasar amurka ita daga baya ne aka gano ta bata zama to karkashin musulunci ba to lokacin da turawa suka yaƙi wannan daular osmaniya ko ba haka ba saudiya tana karkashin ta da sauran kasashen gabacin turai suka samu suka ci nasara a kanta sai suka rushe ta da suka rusa ta sai suka ɗauko waɗansu musulmai suka aza su akan mulki amma da sharuɗa daga cikin sharuɗan da aka haɗa aka aza su akan shi shine sai sun cire sunan khilafa an gane ni zamanin kamal ataturk 1923 zuwa 1924 daga wannan lokaci shekara dubu da abu musulunci na mulki sai suka rusar da wannan daula sai an fitar da sunan daula na biyu sai sun canza yaren da suke rubutu da shi daga larabci sun mayar da shi zuwa ga turanci ma'ana kamar yanzu ana rubuta hausa da yare na larabci kuma ana rubuta da yare na turanci to an hana rubutawa da larabci sai an daina kiran sallah da larabci duk da yake wannan shi yanzu an canza shi ana yin kiran sallah da yaren turkanci kaga yanzu da hausa in mun zo sai ka ce mai kira suna Allah shine mai girma kaga an samu sabon aiki ko ba haka ba da abin da ya kama da haka suka kafa musu sharuɗa kuma za a daina aiki da shari'a ta musulunci ko ba haka ba a yi aiki da tsari na demokratiyya wanda shine aka farlanta musu mun fahimci wannan to wannan kaga shine tsari sai suka ce al-ilmaniyya har aka samu wadansu wanda suka rubuce rubuce daga cikin musulmi al-islam wa nizam al-hukm yadda ake tsara sai suka nuna cewa musulunci bai da alaka da tafiyar da daula kenan musulunci bai shekara ɗari ba da barin mulki a duniya domin alif ɗari da ashirin da hudu kaga har yanzu ba mu kai dubu biyu da ashirin da hudu ba ko mu ce da ɗari tara da ashirin da uku kaga musulunci har yanzu ba a kai dubu biyu da ashirin da uku ba balle a ce musulunci ya shekara ɗari da barin mulki a duniya ina fata an fahimce ni to wannan ilmaniyar turawa sai suka saka ta wanda ko ina suka je haka suka yi wagga daular usmaniya ta Sheikh Usman bin Fodiyo suka zo suka rusa ta kuma sai suka kawo demokratiyya wannan ilman ita ma tana sokoto to yanzu ilmaniya ne tunda an ci musulmai da yaki ko da digira suka zo sun iske daula islamiyya daular usmaniya ce domin dan sarkin turkiya shi aka kawo agadas yana mulki an fahimce ni to suka zo sai suka yi kokari suka juyar da tunda sun mamaye an ce shi sarkin ya ce ai yaki malamai sun ce ba za a yi yaki ba shi sarkin da ya ga yakin ko kashe shi aka ko gudu yayi na dan manta yadda kasar take ina tunanin kamar gudu yayi to amma su malaman sai suka tsaya da turawa suka zo a garin agadas malamai suna cikin wani masallaci suna roƙon Allah sun yi istislami sai suka ce a'a waɗannan da kuke gani su ne ke juyar da al'umma duk inda muka je mun samu matsala mali jine kuna kiri duk inda malamai suke bada umarni to ana samun matsala don haka a kashe su duk malaman gaba ɗaya aka buɗa musu wuta cikin masallaci cikin masallaci wannan tarihi ya tabbatar da wannan kuma duk wanda ke agadas da sauran malamai masu tarihi sun san da wannan ba wani abu ne wanda yake boyi ba to kaga wannan shine ya kawo musulunci ya daina mulki kuma aka samu wannan tsarin araba addini da daula saboda mi saboda musulunci addini ne ya tafiyar da komai shi ya gaya ma yadda zaka shiga dushi shi yadda ya gaya ma yadda zaka ci abinci shi ya gaya ma yadda zaka shiga yadda zaka fita to ya ra'ayi a ce jagorancin al'umma ko musulunci bai da magana akan shi kaga wannan duk hayaniya ce ana son a kautar da mutane daga sanin hakikanin addinin su ko ba haka ba to sai mu zo mu duba yanzu in mun dibi waɗannan kalimomin muka ce demokratiya ita za a wurgar da ita don mi don da ita da shura akwai bambanci ilmaniya ba ta da dalili domin ana son turawa sun samu ita kanta ilmaniya ta samu karfi a wajen turawa saboda kiristanci shine addinin da ke jagoranci a can da ana gane ni to sai aka samu matsala a turai duk mutumin da ya kirkiro wani abu ko ya kawo wani abu wanda ya saba ba wato kiristanci abinda malaman kiristanci suke faɗa sai a kashe shi wanda sun yi ta kona malamai da dama an sani mutane da suka ta kere-kere mutumin da kirkiro microsoft abin da ake dubin cututtuka da shi cikin laboratoire aka ce ya saba ma karantarwa yesu almasihu a kashe shi aka samu wuta aka kona shi ko da dai shi din dan akida su ne da inda asalin wannan lokaci ba a yarda ba ko da dan akida su ne duk wanda zai kawo abin da coci ya saba ma karantarwa coci kashe shi za a yi saboda iglis matsalar ta akwai ayoyi da dama an canza su kana fahimta ta sun saba ma abin da ilimi ya tafi akan shi kenan ba maganar Allah ba ce sabanin alkur'ani wanda ɗaya daga cikin manya-manyan marubuta na ƙasar France Maurice Bucaille ya musulunta babban likita ne a duniya na jijiyoyi ya yi littafi a taurat wal qur'an wal injil wato alkur'ani da attaura da injila ma'ana yayi muqarana an gane ni comparison tsakankanin su yadda yake nuna cewa babu aya guda ta alkur'ani wadda ta saba ba abin da ilimin binciken duniya ya tabbata amma injila da attaura bible an gane ni ta farko da ta biyu akwai wurare da dama wanda sun saba ma ilimi wanda ke nuna cewa an canza su ba littattafai ne na gaskiya ba wannan yana nuna gaskiya alkur'ani an gane ni ko la bible et le coran kamar yadda suke faɗa a cikin turanci ka dibi wannan littafi na Maurice Bucaille shi na cikin internet kuma ana sai da littafin ya jima dan kaga dalilai da hujja domin addini ana karɓa ta da hujja ne ko ka ce ka tilastar da mutum shiga addini baka isa ba don addini da aqida suna cikin zuciya kenan waɗanda ga cewa an cikin da mutane suka addinin musulunci ƙarya ne suke yi don abin da ke cikin zuciya na cikin zuciya wa ya sa abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai to in muka kalli kalima ta ilmaniya mu za mu gane cewa wancan matsalar da suka samu sai suka ce to yanzu ya kamata addini ya koma iblis ya zauna saboda ya saba ma ilimi ana ta kere-kere suna cewa a'a aka yi revolution waɗansu kasashe irin France aka kashe malamai da masu jagoranci da masu kuɗi saboda su suka kai ɗarme makariya gindi kana gane mi shugaban ƙasar France na ƙarshe wanda sun abin nan suka fille mai kai an gane ko suka je suka ɗauki kanshi suka aza a kan garahu har suna da wani masal an France da suke cewa a kaɗa ebo hanjin malamin Kirista a shaƙe sarki da su na ƙarshe shi mutu kenan abin mallamai a kashe gaba daya abin jagorori na sarakai a kashe gaba daya don saboda mi saboda kasa ta samu zaman lahiya shi yasa aka samu republic jama'a abinda jama'a suka tafi a kan shi to kaga ashe addinin su shi yake da matsala sai suka ɗauki wannan sai suka zo suka ɗabbaka wannan ka'ida akan addinin musulunci alhali addinin musulunci a Europe shekara ɗari takwas ya karantar da turawa sun yi zuwa suna ɗauka elef kinsu etudiant suna kai a Spain su yi karatu a university na musulunci an kasance ana koyi da musulmi a tafage ilimi amma yanzu duk wannan babu shi saboda mi saboda turawa suna da dubara da wayo in ka dibi kere-keren da aka yi a duniya mafi yawanci zaka iske musulmi suka kirkire su wanda ya kirkiro mantur a duniya musulmi ne amma ba mu san da haka ba ina fata an fahimce ni tsari na bincike na ilimi musulmi suka kirkiro shi a Europe amma duk an boye waɗannan in bambanta ba ma a 2006 akwai wata mota a ƙasar Spain kalam ta kubce sai ta buji wata katanga tsohuwa kamar cikin tsohin katangogi da aka bari gine-gine da aka bari abinda aka iske littafi dubu tamanin da shida cikin wannan katanga na musulmi saboda lokacin da yaki ya ci su turawa suna ta kone littattafai sai suka ɗauka suka yi katanga biyu sai suka sanya su a tsakiya littafi dubu tamanin da shida na fata an fahimta to kaga addinin musulunci addini ne na ilimi to yanzu a nan bayan mun gano bambanci sai mu gane yaya ya kamata ya za a gane ƙasa wagga ƙasa ce ta musulmai ko ko abin nan ko ko ƙasa ce ba ta musulunci ba sai malamai suka kawo ra'ayi guda biyu in ana son a ɗauki ƙasa ta musulmai ce waɗansu malamai suka ce a kalli hukuma ma'ana in hukuma tana tafiyar da tsari na musulunci an gane ni a dokokinta to ko da ba musulmi ba su da yawa to kasan musulmi ce to inda ana gabatar da shari'a a hukumance ana yawwa gabatar da shari'a yawwa ko da ko su akaɗan su a 20 cikin 100 30 cikin 100 Na'am.
waɗansu malamai suka ce a akalli yawan musulmi shine ake cema darul islam da darul harb Mm.
ƙasa ta musulunci sheikh ibn usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya kawo waɗannan ra'ayukan guda biyu Na'am.
yake cewa waɗansu malamai sun kawo da waɗansu malamai sun kawo nan kaga mu yanzu nan Niger in aka ɗauka sai a ce 99% musulmi muke Mm.
amma ba shari'ar musulunci ake yi ba ɗari bisa ɗari ko ba haka ba to za a ɗauke mu darul islam ko kuma za a ɗauke mu darul islam ba ina fata an fahimta to kaga wannan matsaloli ne na malamai waɗansu suka tafi cewa a ta inda hukunci yake waɗansu suka ce a ta inda yawan jama'a suke amma in mun kalla kowanne yana daga nashi ra'ayi kuma inda aka hukunci musulunci dole a ɗauke shi darul islam sannan inda musulmi suka fi yawa dole a ɗauke shi darul islam tunda akwai musulmi a ciki suna rayuwa ina fata an fahimce ni domin wannan bai hana daular musulunci ta tsayu wata rana tunda abu ne wanda yake da buƙatar lokaci yana da buƙatar tsari an gane ko to wannan ra'ayuka ne na malamai wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam to in muka zo ga ilmaniya ta yi ma musulunci banna mai yawa an gane ni wace irin banna ta yi ma musulunci ta sa malamai ba su da ta cewa to duk inda malamai ba su da ta cewa to banna za ta yi yawa a cikin al'umma Correct.
ina fata an fahimci ni saboda bi saboda mutane shawoyinsu suke so abi abinda suka zaɓa wanda suka ce su ne suke son su rayu ma'ana ina mace tana son ta fita ba hijabi ta sa buje ya halatta M- ana son a yi film na batsa zina ɗan namiji na tara da ya mace a ɗauka a yaɗa ma al'umma ya halatta paske ana yin tsari ne na demokrasi ana yin tsari ne na laicite tunda ita ce ilmaniya kenan kowa ya je ya abin da ya ga dama babu doka to wannan shi ma ƙarya ce ba gaskiya bane domin su ba su yarda a taɓa dokokinsu ba amma su yarda a taɓa dokokin Allah babu shugaban ƙasar da zai yarda a taɓa mai tsarin mulkinsa duk abin da zai kautar da shi daga mulki bai yarda da shi ba kenan ku zo ku yi abin da kuke so in dai zai saba ma Allah bai taɓa mulkin mu ba da tsarin mu su turawa amma ku kafirce ma Allah in kuna so wannan ba matsala ba ce kaga wannan ita ce ilmaniya ce kana fahimta ta to sai suka ce a in ba a bar kowa yi tsarin shi ba eh, kai gudanar da rayuwarka za a samun tashin hankali ko ba haka nan bane alhali kuma daga nan kasashen da ake yin demokarasi kuma ana tashin hankali kaga ce ba wai rashin barin mutane su yi abin da suke so ko tsarin su a wannan son zuciya da rashin adalci shine yake kawo tashin hankali a cikin al'umma kaga an laɓe da karsana da a halbe barewa mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan shine tsari to sai ya zamanto akwai abin tambaya anan shin in muka ce haka shin musulunci da ake cewa a raba shi da daula shin musulmi suna da ilimi a musulunci akwai tsarin a kafa- a- a- a kafa ƙasa ko eta ko a tabbatar da hukunci ko babu tunda wasu da yawa abin da suka ɗauki musulunci shine ka je kai sallah jahilci ne musulmi suna cikin jahilci amma shin musulunci ya haɗe yadda za a tahiyar da hukunci tsari na ƙasa in mun ce na musulunci namu bi akwai shi ko babu wannan duk abu ne wanda ya kamata mu tambayi kanmu mu tambayi kawunan mu mu gani akwai shi ko babu to kaga da yawan musulmi sun jahilci wannan sai a ce kai babu zancen daula cikin musulunci kai dai ka ce kai sallah shi kenan sai fini babu zancen daula to anan a gurguje sai wani ce to economy politik an gane ni sociology ilmuka ne na zam- na abubuwa na zamani shin akwai su a musulunci ko babu kaga duk sai an ka jahiltar da mutane aka sai aka ɗauko wasu abubuwa na daban waɗanda aka kawo waɗanda ba su bane to amma a ba da amsa yana buƙatar dalili dalili na farko in muka ce musulunci babu tafiyar da hukunci ko daula a cikinsa ko ba haka ba Mm.
sai mu ce to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula to ya aka aka kafa wannan daula ya yi jagoranci in babu wannan tsari a musulunci wani da ta ita ai annabi annabi ne ka fahimce ni ka fi suna irin wannan karasa ce to ai shi annabi ne sama ba ba ai ko shi ya kafa daula ba wa ya ga maka wannan a ina ka samu wannan na biyu akwai khulafa'ur rashidun guda hudu duk suke gabatar da hukunci Correct.
ko ba haka nan bane to ya aka shi kuka kafa daula in baka yarda da wannan ba akwai daular umawiyya in baka yarda da wannan ba akwai daular abbasiyya in baka yarda da wannan ba akwai daular andalusiya a europe ta yi mulki kuma ta mulki turawan in babu tsarin musulunci a a hukunci in baka yarda da wannan ba akwai daular usmaniyya ita ce ta karshe wagga ta kasar turkiyya in baka yarda da wannan ba akwai daular usmaniyya a nan afirka ta shehu usman bin fodio to su ku ga ina suke ya aka suka tafiyar da mulki kaga bature ya zo ya iske mu da sarakan mu da masu mulkin mu da malaman mu da tsarin mu na komai da suturan mu da dai komai da komai amma sai ce a duk wannan ƙarya ne mu ne muka kawo muku wannan da da ake cewa yanzu ana zancin cewa ai aihuwa in mace za ta aihuwa ya za ta aihuwa kai ya an ka aihe ka kai kauye an ka aihe ka inda babu likita ya an kai an ka aihe ka in kana zan wannan zance kai ya an kai kan rayuwa har kai karatu ka san wannan to kaga duk wawaitar da al'umma ne mutane suna da nasu tsari akwai kasashen da ba a yi musu mulkin mallaka ba kuma sun ci gaba Japan ba a yi mata mulkin mallaka ba na Afrika muna da abin da muke da suna kasar Ethiopia ba a yi musu mulkin mallaka ba su ko kaga nan ke sun ka ci gaba
a Saudiya ina fata an fahimce ni to kaga wannan duk hayaniya ce ta turawa saboda kullum abin da suke so mutum ya mance baya ya mance tarihi bai san tarihi shi ba bai san addini shi ba sai ya zamanto wato dabba mai saukin jayuwa kana fahimta ta to sai mu zo mu ce a musulunci daula in za a kafa ta akwai ka'idodi komi musulunci yayi bayani babu abin da musulunci ya bari na farko sai mu ɗauko tsarin hukunci alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ake hukunci Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in abu babu nassi mun kace za a yi istinbati a yi shura ko ba haka nan bane abinda malamai za su fitar domin wani zai ce to ai babu kaza babu kaza akwai kiyasi akwai istinbati ina fata an fahimce ni wanda misali wani zai zo ya ce maka wuski ban ga inda Allah ya ce wuski haramta ba ban ga inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wuski haramta ba babu sunan wuski ko ba haka ba tunda wuski abu ne wanda yake turanci ne sai mu ce a'a akwai kiyasi me yasa Allah haramta giya saboda tana sawar maye ko ba haka ba daga cikin dalilan da suka sa aka haramta ta to wuski tana samun mayi ko ba samun mayi tana samun mayi sai mu yi ka'ida ta kiyasi guda hudu da suke sanannu a wajen malamai shine wato alfar'u al'aslu al'illa al'hukmu al'aslu a samu asalin da za a ginawa sai mu ce giya ita ce asali domin duk giyar duniya za su shiga cikin sunan giya alfar'u sai mu ɗauko whisky domin ɗaiki daga cikin giya da ake sha a duniya al'illa me yasa Allah haramta whisky saboda tana taɓa hankali whisky whisky ne sai giya me yasa Allah haramta ta tana taba hankali al-khamru li ma khamar al-aql abin da tudan yadda hankali ko ya rufe hankali an gane shin whisky tana haka ko ba ta sawa wannan tana sawa al-hukm shine at-tahrim da haka ne zaka samu ka yaki duk wani mutum wanda yake yana yakar musulunci ta hanyar cewa abu kaza na bai bai zo da shi ba to in muka kalli wannan sai mu ga ana kafa daula ta musulunci da hukunci na Allah ma'ana ya zamanto in za a yi a maida inda abinda Allah ya ce ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abinda demokratiya ta ce ba in ya saba ma Allah na ɗai kenan na biyu sai mu zo mu ga daula ta musulunci tana kafuwa ne akan aqida ta gaskiya aqida ta gaskiya kuma tana da rukunai guda uku shine wato tauhidin rububiyya a yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji wannan da mu da kafirai da mun yarda da wannan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah ko ba haka ba da zaka tambaye kafirai wai halice ko za su ce Allah akwai tauhidul uluhiyya babu wanda za a bauta ma sai Allah an gane ne to wannan shine mutane saura da dama ba su yarda da shi ba akwai tauhidul asma' was sifat shine a kadaita Allah cikin sifofinsa da zatinsa su aya cikin suratul maryam sai ta zo ta yi bayanin waɗannan ta haɗe su gaba daya rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma kaga rabbus samawati wal ardi nuna Allah shine ubangiji wa ma bainahuma fa'buduhu kaga da tauhidul uluhiyya kenan wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba samun mai suna irin na ubangiji duk da mutane da adda hauka in an samu mutum Abdul Aziz su ce mutum Aziz Abdul Rahman su ce mai Draman ko ba gane ba Abdul Majid su ce mai Majid Abdullahi sai sun kace danye wai ba su ce mai Allah kenan ba danye ba busashe nan ba isa ka taba jin mai sunan Allah bai yi kenan ba Allah bai tarayya da kowa cikin sifofinsa ko aikinsa ko kuma sunayensa ya ya ya kadai ta shi kadai an gane wannan da kyau to kaga wannan shine sannan kuma dole ne sai an zo a cikin tsari na musulunci daula ta musulunci sai an fahimci aiki na gari da wanda aiki ba na gari ba Allah ya umurce mu mu yi aiki na gari amma Allah bai ce mu yi aiki mafi yawa ba domin rayuwar mu an halice mu wato liyabluwakum alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya harci rayuwa da mutuwa tunda dan adam kenan shi na rayuwa shi na mutuwa dan ya jarrabe ku wa zai ne ahsanu amalan zai fi kyautata aiki kyautata aiki kaga Allah bai ce liyabluwakum ayyukum aktsaru amala ba wanne ne fi mafi yawan aiki aiki na gari sai an yi shi akan musulunci duk wanda ba musulmi ba duk aikin da yayi aikin banza ne Allah bai karba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin am nabiyu ya zamanto aikin nan bayan shi an yi shi akan aqida sahiha an yi shi don Allah ba don neman a ɓata ma wani da rai ba ko a gyara ma wani da rai ko wa'azi za ka yi ko sallah za ka yi ko mi za ka yi in dai don ka gyara ma wani da rai ne ko don cimma wani burin ka na duniya to Allah bai karɓa wannan aiki ina fata amince ne in ka samu biyan bukatar ka a duniya ka ci in baka samu ba kai ka sani wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin an gane qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ddin to sannan abu na uku ya zamanto ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk aikin da an kai bai dace da sunna ba Allah bai karɓo wannan aikin ina fata an fahimce ni wato dole sai an bi annabi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kamar yadda zo a cikin hadisi na ummul mu'minin Aisha a cikin sahih Muslim to kaga dole sai ya zamanto wannan aikin aikin ya da sharuɗa guda uku kenan duk musulmin da ke cikin wata ƙasa in yana son ya aiki ga irin dokokin da musulunci ya shimfiɗa mishi to sannan abu na gaba a cikin daula ta musulunci shine dole sai an samu wa'azi bai yiwa a bar mutane kara zube domin in ba a tunatarwa dan adam yana mantuwa Allah ya halicce shi da mantuwa ko ba haka ba al insan dan adam su wasu malaman lugu suka ce ya samo asali daga al unfu shine natsuwa bai iya rayuwa sai tare da wani wasu suka ce a'a ya samo asali ne daga an nisyan shine mantuwa har sha'ir yake cewa wa ma summiya al insanu illa li nafyihi wal al qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya wa adam suna al'insanu ba illa li nafsihi sai zan saboda yawan mantuwarsa walal qalbu zuciya ba a sanya mata suna alqalbu ba illa annahu yataqallabu saboda tana yawan jirkita ba ta zama akan ra'ayi guda bayan minti guda mutum ya ce ya yarda minti biyu na biyu ya ce bai yarda ba ko ba haka ba dabi'an mutane kenan ولقد أهدنا إلى آدم من قبل التي فنسي ولم نجد له أزمة to kaga dole sai an yi wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi wa'azi malamai su yi wa'azi ba kowa zai wa'azi ba wanda yake yana da ilimi ya san dalili ko ba haka ba to sannan kuma gwamnati ta musulunci wadda Allah zai taimake ta sai Allah ya sharuɗan su yace wala yansuranna Allah man yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ke taimakon sa ba ana nufin Allah ba talaka ne ko Allah rago ne za a taimake shi a'a Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa to sai Allah ya fassara su waye su waɗanda Allah zai taimako sai Allah ya ce alladina in makkannahum fil ard su ne waɗanda in mun tabbatar da su a bayan ƙasa aqamu salata za su tsaye da sallah dole ne duk wanda Allah ya ba jagoranci karami babba ya tsaye da sallah mu ko yanzu makarantun nan mu ba in dai an kace za a yi sallah to za a kore ka wani wuri zaka je kai sallah kana da izini wasu wurin akwai tsanani ba a yin sallah ba a barin matasa su yi sallah kaga a kamus sala take nan kai ka yi kuma ka sa wanda ke kasa gare ka yi wa ata zakata su bada zakka muna gani masu kuɗi sai a ce wani ya mallaki 2 miliyar amma ba su fitar da zakka ko ba kanan bane dukiya ko ta kasuwanci ce ko ba ta kasuwanci ce in ka tarda ta ta shekara ta kewayo ya kamata inda mata zakka amma muna da manya-manyan ma'aikata ba kan suna fitar da zakka ba ko ba haka ba ta su kai kamar su ma'aikata babu zakka wannan ƙarya ce duk abin da kan mallaka an kace ai almalu idza hala alaihi alhawlu an kace aikin gwamnati kake kaza kake shekara ta kewayo ka ga dukiyar ka ta wato ka mallaki misali misali da zakka miliyon biyu da jika ɗari ko biyar haka to in suka shekara ta gewayo to zaka hidda musu zakka kuma ba miliyan biyu zaka hidda ba da jikka ɗari biyar ba a'a in sun ragu babu zakka akan ka in sun karu daidai abin na wanda ya kewayo akan shekara ta kewayo akan shi zaka fitar mishi da zakka to amma sai suka gwamci ba dalilin da yasa ba su fitar da zakka ba don sun san babu zakka akan su bane saboda dukiyar ba a tarda ta ta halatta bane mafi yawanci saboda sun san ko sun fitar da zakka ba ta gaskiya ba ce kenan bari su sha daɗin su ko ma wahala ce lahira sun sun za su sha wahala sannan akwai babban na kusa malam dan in kun in kun ka lura hatta ma arziki na ƙasa ai yana gudu ba a hidda musu sannan ba a hidda mishi zakka arzikin ƙasa in ƙasa ta muna matalauciya in an hidda zakka in ƙasa za a yi ma aiki yaushe mutumin da bai baka naka ba zai ɗauka zakka shi baka lahiya kake kai da kake wannan magana dukiyar ƙasa an taushe ta to ya layi kuma baka damar za a hidda zakka a hidda zakka bawa dukiya tana isa su ne ba ta isa su saboda ita ce suke nema ido rufe an tar da miliyarori amma ina har yanzu talauci yana cikin zuciyar sau aka yi a ƙara mun fahimci wannan da kyau to kaga dole sai an yi wa'azi wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da abu wanda yake nagari wa nahawa anil munkar su yi hani da abu wanda yake naki kaga yana yiwa shugaba ya zamanto yana da ilimi kamar yadda zamanin shi Usman bin Fodio liman shine shugaba kuma shine alƙali Shina da ilimi duk sai haɗa nan guda uku to amma in shugaba bai da ilimi sai ya saka ma malamai mara su je su yi wa'azi su faɗakar a ba su dama to kaji waɗanda Allah ya alƙawalin zai taimake su to sai mu dawo mu kalli yanzu haka ake yi ka yanzu abinda ake tunani sojoji za su taimake ka abinda ake tunani turawa za su taimake ka an gane wannan abinda ake tunani malaman bokaye za su taimake ka malaman tsibbo da na ƙarya su za su taimake ka ina fata an fice kaga duk an saba ma waɗannan alhali ko shi al'amari in ana ce ma mutane ku yi dan Allah ku bari dan Allah su ji tsoron Allah babban wa'azi ne to sannan kuma babu wa'azi irin jin tsoron Allah dan Allah yana da iko akan komai Allah ya san komai shi yasa kullu Allah ke in ya kawo kurce ce Allah ya san ya san masani daga dukkan komai wallahu bi kulli shay'in alim inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba to in har da iko akan ka yadda ka san yanzu kana tsoron police da jandarma baka iya saba musu kai tsaye to ka kalli Allah da ya halicce su karfin su da na Allah babu wa'azi irin wannan inda fata an fahimta to kaga abin da za a gina daular ta musulunci akan shi kenan an gane ko to in muka zo abu na gaba sai mu zo zuwa ga daula ta musulunci shin yaya ne Allah ya ce mutane su rayuwa junan su an gane ni to in Allah ya ce ayi ya kamata a rayu Allah ya ce mu rayu da adalci tsakankanin mu inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da a yi adalci tsakanin matanka, tsakanin ‘ya'yanka, tsakanin makwautanka, tsakaninka da sauran jama'a, Allah ce a yi adalci. Ko kafin raini, Allah ce a yi musu adalci. Don Allah ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Idan za ku hukunci tsakanin mutane, Allah bai ce wa idza hakamtum bainal muslimina wal muslimina ba, ko bainal kuffari wal kuffari ba, ko bainal muslimina wal kuffari bainan nas tsakanin mutane. ku yi adalci kaga adalci shine abin da ake bukata inda za a yi adalci da za a yi zaman lafiya amma zalunci yasa ba a zaman lafiya amma ana maka a ce matsala kaza ce matsala kaza ce matsala kaza ce ƙarya ne adalcin ne babu shi yasa al'amuran sun rikice ba kuma wanda ya isa ya kawo zukatan mutane su tabbata su so juna matuka ana zalunci ban ga yadda za a yi kasa ne in so wanda ga zalunta ta ba wallahi bai yiwa har abada duk duniya babu mai son mai zalunta sa wannan shi ne idan kuma mutum ya zamanto maki ne in zaka mu'amala da shi to zaka mu'amala da shi daidai da matsayinsa ina fata an fahimce ni in mushrikai ne kafirai ne Allah ya ce mu kau da kai daga gare su mu fita batun su an gane ko wa a'rid anil mushrikin in sun ce za su yaƙe mu wajibi ne mu kare kanmu dan mutum bai bari a kashe shi ba musulmi ba ko kahirin duniya ya yarda cewa in za a kashe ka ka kare kanka bai yiwuwa ka bar kanka a kashe ka ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane shaytani kuma wanda ke tunzura mutane sai ka nemi tsari gare shi ga Allah wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah don shi bai karbar rashuwa bai bukata kuɗi kuma baka gani shi babu abin da zai raba ka da shi sai dai ka nemi Allah ya raba ka da shi ina fata an fahimta to yanzu anan bayan mun samu waɗannan abubuwa na zama tsakankanin al'umma abin da aka ce ma sociology duk sociology ta duniya ta kare cikin adalci in an yi adalci an samu zama na gari dukkan a tsau a tayi a dawo a yi wani abu a babu abin da asosoloji illa adalci tsakankanin al'umma ko musulmi ne ko kafiri ne ya faɗi gaskiya mu ce gaskiya ne i'dilu aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa kuma Allah ya ce mu taimaki juna wajen aiki na gari an gane aiki na kwarai mai nagarta wala ta'awunu alal ismi wal udwan kan mutumci mutane akan aikin zunubi da sabon Allah in mun kai wannan shikenan ta kare ko mutum waye kakka taimaka mishi wajen aiki na sabon Allah haka Allah ya ce ko babanka ne ko mamanka ce ko shugaban ka ne ko ma waye in dai sabon Allah ne kakka taimake shi akan haka wala ta'awunu alal ismi wal udwan wannan in muka yi wannan shine abinda musulunci yace a kafa daula akan shi a tsayu akan shi sai a samu mutane na gari ba wai a ce ai ta hayaniya ba to kaga wannan shi to sai wani zai iya zuwa ya tambaya ya ce to kuna zancen siyasa shin siyasa ta musulunci misali mun san akwai abin da suke ce ma siyasa ta kasashen waje a siyasar kharijiyya akwai a siyasa ad-dakhiliyya siyasa ta cikin gida akwai siyasa ta waje to a musulunci kai a matsayinka na musulmi mallan gafarta malam ka san wai shi na ganin kamar wato an ce mallami an ce ga ga sakarai to yaya musulunci ya kafa siyasa ta cikin gida da siyasa ta cikin waje wannan tambaya ce kaga da yawan malamai misali in baka yi bincike kan irin wannan fanni ba na musulunci ko ba haka ba tun da musulunci fanni fanni ilimi ne kaga baka da amsar da zaka bayar sai shi kece da dariya ce to kajiya sun ce ai siyasa akwai siyasa ta musulunci ko ba haka ba kuma akwai siyasar dakhiliya akwai siyasar kharijiyya affaires étrangères ko ba gaba ne da kuma interior to yaya ne musulunci yake a gudanar da siyasa ta cikin gida ba mu amsa mallan kai tsaye muna buƙatar in kunce mu baro wancan sannan kuma ya musulunci ce mu gabatar da siyasa ta waje kaga ga kanan sai kai shiru ka rasa abin da zaka ce amsa wannan tana cikin alqur'ani abu ne mai sauki na farko musulunci ya kamata ya ce siyasa ta cikin gida in za a gina ta a gina ta akan neman ilimi yadda za mu samun kariya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa duk abin da zai samu mu samu karfi mu dingina da kanmu shi ne abin da musulunci ya umarni siyasa cikin gida kenan a zo a yi noma saboda mai zuwa kafa kokon bara bai cewa shi na da yanci balle ya shi ce shi kafa addinin shi ana fahimta ta mu je mu karanta likitanci saboda mu bar barin kafiri ya zo cikin ƙasar mu mace musulma za ta aihuwa shine zai karba aihuwarta sai ya sa hannu shi cikin al'aurarta an san da wannan mata su je su yi karatu mu zamanto al'umma ce wadda muna kokarin kokarin daukar nauyin kanmu ba mu jingina ga kafirai ba kuma mu ce wai musulunci kuke so mu yi ma aiki na biyu in ana son a samu siyasa ta cikin gida shine a samu wato alwahda as-sahiha haɗin kai ingantacce kuma ba a samun haɗin kai sai an tsaya an bi Allah an yi addini na gaskiya babu abin da sa mutane su so juna tsakani da Allah sai mi sai addinin musulunci domin shi na yace babu wanda ya fi wani sai wanda ya aiki na kwarai inna akramakum inda Allah atqakum dan haka ba za a ce ba ga wanda ya kaza kuma Allah ne ya san mafi jin tsoron sa huwa a'lamu biman ittaqa mu dai ayyukan kaza mu kalla mu ce to ga alamu wa dai muna kyautata mishi zaton bawan Allah ne daga saboda muna ganin yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya saba wuri kaza kuma wannan dan adam ajizi ne ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ya ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul anfal yake cewa wato وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم Allah ne ya haɗa zukatan muminai ta hanyar mi ta hanyar addinin musulunci da imani da za ka ciyar da duk dukiyar duniya ma allafta bai na kulubi baka isa ka haɗa tsakankanin zukatan su ba kaga wannan ya nuna maka cewa ashe ba a samun haɗin kai na gaskiya sai an tsaya bisa addini ba a munafinci juna ba ba entere ne na duniya ya haɗa mutane ba a entere ne wanda har aljanna akwai shi soyayya ta imani ba ta karewa ko an mutu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman cikin aljanna al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin duk mutane suna tsine ma juna ran tashi alkiyama sai masu tsoron Allah su kadai ne soyayya su take ta Allah ana tare ko akwai ko babu da dadi da wahala cikin ciwo ana tare cikin jin dadi ana tare ina fata ana fahimta ta to kaga wannan shine siyasa ta musulunci manya manyan abubuwa guda biyu da take tafiya akan su na farko a samu haɗin kai na kwarai wa tasimu bi hablillahi jami'an hablillahi shine alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda ta karanta ko ko ba haka ba ko da mun ce littafin Allah sunna tana bayanin sa ko ba haka ba bayanin sa a gane a fahimta ayi aiki to wannan shine dalilin wato siyasa ta tafiyar da al'umma a cikin kasar musulmai a tashi a nemi ilimi ka a jingina ga kafirai ko ba haka ba a tsayi tsayin daka sannan kuma ya zamanto ana haɗuwa ne akan musulunci ana rabuwa ne akan musulunci komai a hallari ya kawo wannan ya ce wa an yuhibba lillahi in za ka so mutum ka so shi dan Allah wa yubghida lahu in za ka kyamun mutum ka kyamace shi dan Allah ina fata an fince to kai da mun samu wannan da al'amura sun yi sauki amma da an kalli wani abu parti ko an kalli wani dan famiki na ne ko wani kaza dan region kinmu ne kaga babu haɗin kai na gaskiya duk hayaniya ce wannan ba zai haɗa mutane akan gaskiya ba dole ne mu ga juna gaskiya Allah subhanahu wataala ya ce muke to abu na biyu sai mu zo zuwa ga siyasa ta kasashen waje yaya musulunci yace ai afwan yaya to bayan wannan siyasa ta cikin gida ya za a kare al'umma daga sharri na abubuwan da za su faruwa cikin gida sai musulunci yace to akwai abubuwa guda shidda in an kiyaye su su ne abin da ake son siyasa ta ƙasa ta tafi a kansu na farko hifzuddini a kiyaye addini hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ya rawaito shi yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya canza addinin sa ku kashe shi ina fata an fahimce ku kashe shi in dai musulmi suna da iko to sai tura sun ce ah to kaga wannan addini da karfi ne ake shiga a a babu wanda isa saka addini tilas domin yana cikin zuciyarka amma wannan ka ai wasa da addini munafikai su shigo kamar yadda yahudawa suka yi muna Allah subhanahu wataala ya gaya muna cikin sura Ali Imran wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un qalat ta'ifatun min ahli kitab wata jama'a daga ahli kitab ta ce yahudawa aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ku yi imani daga abinda an ka saukar da an ka saukar ma wadanda suka yi imani ko ba haka ba da safe wata annahari da safe farkon shi kenan wakfuru akhirahu imma da ce ku kafirci la'allahum yarji'un saboda wawaye da waɗanda ba su da ilimi su dawo kenan mu musulunci kafin ka shiga ba a fita in an ta kashewa akai in kana shiga ka shiga in ba ka shiga ka bari amma in mun ka bari kowa ya zo ce ya shiga daga baya kuma ya fita sai ce a'a to ya gano wata illa ne shi yasa ya bari domin wanda ya san ka shi ke iya fadar illar ka to kaga shi yasa sai an ka ce man baddala dinahu faqtuluhu ba wai in ba ka shiga ba mu saka dole ba la ikraha fi din amma in ka shigo ba a fita sai ka yadda da wannan in mu samu iko akan ka haka Allah ya ce ai kuma babu wanda ya yi suka ga addinin musulunci ya gama lafiya sannan musulunci ya biyo bayan addini ya ce a yi hifzul anfus a kiyaye rayukan mutane ina fata an fahimce ni kuma Allah ya yi bayani da a kira za a wato kiyaye rayukan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun kuna da rayuwa a cikin kisasi in mutum ya kashe a kashe shi ya ulil albab ya kuma abuta hankula in mutum bai abin da za a kashe shi ba ka a kashe shi wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq ka a kashe amma kisasi mutum ya kashe a kashe shi wannan adalci ne na Allah kuma adalci ne wanda ya dace a yi domin Allah ya ce kuna da rayuwa don mi don in mutum ya san ya kashe za a kashe shi kaga ba zai kashe ba ya rayar da kanshi ya rayar da wancan amma in an kasan mutum zai zo a bashi makamai ya yi tawaye ya kashe dubban mutane kuma a zamna lafiya kaga shi kenan wannan shi duniya ba za ta zama zama lafiya ba sai an kafa wannan doka duk da Amerika da ake gani cewa kasa ce puissance mondial to ta yarda da cewa wanda ya kashe a kashe shi ta yarda da cewa wanda ya kashe a kashe shi kenan kaga abinda mutane ba su fahimta ba in ana son a samu adalci al'amuran su tafi irin yadda ya kamata dole ne sai ya zama wanda ya kashe a kashe shi ko dan waye in ba haka aka yi ba lamari ba zai yi ba domin mi domin zai zama to kawai ƙarya ce ake nan gari amma muna akwai kungiyoyin kare haƙƙin dan adam waɗanda suke ganin in ka kashe ka a kashe ka kaga za su jama mutane musiba kaga waɗannan mutane ba wai aiki ne suke yi da adalci ba a'a banna ce suke so su shirin a cikin al'umma mun fahimci wannan da kyau to sannan kuma bayan an kiyaye rayuka an gane ni an kiyaye addini to sai a kiyaye kuma dukiyoyin mutane domin in ba a kiyaye dukiyoyin mutane ba ba a zama lahiya Allah subhanahu wa ta'ala dan a kare dukiya sai ya ce wasariqu wasariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahuma da barawo namiji da barawniya mace malamai suka ce nan Allah ya fara da namiji ya ce wasariqu wasariqatu amma wajen zina sai Allah ya ce azzaniyatu wazzani bai ce azzani wazzaniyatu ba menene hikimar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai sa aka abin nan ba suke cewa azzaniyatu wazzani da anka ce wasariqu wasariqa shine wajen sata wajen sata namiji shine yafi karfi sai aka fara da shi shi ke iya ɗaukar bindiga shi ke iya halbe mutane shi ke iya tare hanya sata ga mace abu ne wanda can ba a rasa ba amma azzaniyatu wazzani wajen zina sai aka fara da mace don mi aka fara da mace saboda mi saboda mace ita take da kaso mafi yawa a cikin tafiyar da al'amuran zina ita ce take yi ma mutum sinyal ita take ba da dama ita take kaza mu yanzu an ce an yi fadi an san da cewa kai namiji kai abba ka da gaskiya kuma da kayan da ka shiga daki tare da mace kun kawai kun kun ce banta ko annabi kake to sai a ce kai kan nemi ta tunda annabi Yusuf ka ji yadda an kai ko ba ka dan bane annabin Allah ne kaska yarda in kana almajiri mace ta zo da sunan fatawa ku haɗu wani wuri wanda akwai hatsari yanzu da ana cewa mallan ya abuka mabanna saboda an san kai za a cewa kai an da rauni wannan wuri kai kan neme ta na fata ku ce hikima ce ta alqur'ani a'a kakka yarda mace duk in kaga akwai shubha kakka mu'amala da ita ko taimakon ta zaka yi da ka taimaka mata ka bata addinin musulunci da da'awa kare ta hankuri ta je can wajen wanda zai taimaka mata ina fata ana fahimta ta dan haka musulunci sai ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma a yanke hannu da ana yanke hannun barayi da an daina sata amma a kai ka kai wata biyar a sako ka ko a kai ka bayan an sake ka bayan mutane sun tafi a sake ba a banci ina fata an fice ni to kaga musulunci ce a kiyaye dukiyoyin mutane kaji hanyar da kuma musulunci da shikari su sannan kuma musulunci yace a kare wato zurriya ta mutane kan zuri'a wani ta shiga cikin wani sai Allah ce azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhum bi atajalla in mutun yayi zina bai taba yin aure ba ita wancan ba taba yin aure ba ai musu bulala dari in kuma sun taɓa yin aure ko wanda taɓa aure daga cikin su a kashe ina fata an fahimce ni to wani sai zuci ai wannan yayi tsanani babu wani tsanani bannan da ya jama mutane yanzu mutumin da zai zina da matar wani yanzu gashi nan mutum ya aure mace tana da wani wanda take mu'amala da shi gaye ko wani abin da ya kama da haka kai kana ta sayan raguna kana wahala ashe duk kattan banza da ka kai masu na abin da yake faruwa ta ce za ta gidansu ka ba ta kuɗi ta sai zabbi ta yi abinci ta kai makaso cikin ɗaki shina kwance shi zina da ita kuma ta dawo kuma ƙarshen ta cikin dukiyar ka za ta amsa kuɗi ta bashi jalli kuma shina zina da matarka shi yasa kana ta haihuwa iya suna ta girma suna kokarin su baka kashi su kiɗa ma kashi kana wasu kace dukan tsiya ana fahimta ta to ba a itirazi akan hukuncin Allah wai da ya ji daɗi duk jikin nan nashi haka nan da kamata ya sha wahala a jihi shi sai ya mutu kas magana ta ƙari duk wanda ya yi jayayya da wannan yana magana ya jayayya ne da Allah barawo da an kace a yanke masa hannu ba yau ne aka fara itirazi akan ayoyin Allah ba akwai wani ana kiransa Abul Ala il Ma'arri da aka zo wajen aya ta wasariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma a yanke hannu sai ce a kai wanga kiyasi na Allah kamar bai yi ba sai ya ce yadun bi mi'atai asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi nisfi dinari yace tanaqudun malana illa sukutu lahu wa an na'udhu bi maulana minan nari yace yadun hannu dan adam bi mi'atai asjadin wudiyat wato dinari asjad shine zinariya za a bada dinari ɗari wajen diya yace to ma balu haquti at fi nisfi dinari ya za a yi a ce yanzu in ka sace nisfi dinari kuma a yanke hannunka can kuma wajen diya ga yadda tsarinta yake yace kai tanaqudun akwai tubqa da walwala malana illa sukutu lahu babu abin da ya dace illa mu shiru tunda Allah da ya hudu haka wa anna udhu bi maulana minan nari mu nemi tsari ga Allah kaga yayi suka amma yayi dubara ya kewaya wani malami yace a'a yadun bi mi'atai asadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinari wato hannu ne wanda an ka yanke an ba da diya shi dinari ɗari amma da aka zo wajen yanka an ce a yanke shi in ya saci rubu dina yake cewa wato walakin na qut'at fi nisfi dinari yace izzul qana'ati aghlaha saboda lokacin da take cikin qana'a wadatar zuci aghlaha sai yasa ta yi tsada wa arkhasaha abin da yasa ta yi arfa zullul qana'ati kaskancin rashin wato wato rashin yadda ma'ana rashin yadda da abin da Allah ya bata na arziki an gane ni saboda fafham hikmatal bari ka fahimci hukuncin ubangiji hina ma kanat amina kanat ghaliya lokacin da hannu ya zamanto amini bai taba kayan ko ba tsada gare shi wa hina ma kanat kha'ina asbahat rakhisa lokacin da ta zamanto mayaudariya mai ɗaukar kayan mutane sai ta yi arfa wannan shine hukunci ina fata an furci ni to kaga musulunci ya ce a kiyaye rayuka musulunci ya ce a kiyaye abin nan me yake da suna a kiyaye addini a kiyaye rayuka sannan a kiyaye wato mutunci na mutane ka ayi zina a ɓata musu ƴaƴansu da matansu sannan kuma yace a kiyaye hankula duk abin da zai taɓa hankali ka ayi shi innama alhamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan sannan in mutun ya sha giya za a yi bulala 80 ko 40 akan sabani na addinin musulunci da malamai da suka kawo an gane ni sannan kuma musulunci ya ce ka ai mutum kazafi a kiyaye mutuncin dan adam da suke zancen mutuncin dan adam Allah subhanahu wataala ce walladina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun kaga wanda yake wato me yake da suna yake jifa ma'ana yi kazafi ga muhsanat waɗanda mata nagari mace cikin hijabin ta mutum ya gani ce mazinaciya ce an fahimce ni to irin waɗannan za a yi musu buloli saboda suna son su taɓa mutuncin mutane to kaga waɗannan su ne abinda musulunci ya yi umarni da a tabbatar da su saboda a samu ƙasa ta inganci ta musulunci siyasar musulunci ta cikin gida tana tafiya ne akan kiyaye addini